الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar lahadi 24 ga watan safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma bakwai ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadus salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na mustahabbancin ba ɗan uwa albishir da kuma yi masa barka akan wata ni'ima daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala idan ya jaddada masa lafazin at-tabshir kamar yadda bayani ya gabata an ciro shi ne daga al-bushara idan aka ce al-bushara shine bada labari game da abin da ke faranta zuciya bada labari game da abin da ke faranta zuciya ba ɗan uwa albishir abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sunanta mana a cikin alkur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam wanda ayoyi sun wuce a lissafa wanda malam ya zo mana da su a farkon baba haka daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan hadisi biyu zuwa uku sun gabata hadisin da muka tsaya a kansa shine hadisin abu musa al'ash'ari allah ya kara masa yadda wanda wata rana takanas ya yi arwalla a gidansa ya kyautata arwalla sannan sai ya fita cewa lalle ne yau ya ɗaukan ma kansa alkawalin zai je da zinci manzan allah sallallahu alaihi wasallama tsawon wannan yini ma'ana ya ɗau alkawalin cewa wannan yini nashi zai je ya lazumci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan yana nuna mana yadda mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka yi fice a wajen kwaɗan neman ilimi don ba komai bai kai shi ya yi lazumta ma kansa ya je ya zauna tsawon yinin shi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama illa domin ya fa'idanci karantarwa ta addini a lokacin nan abu musa sai ya isa masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zuwansa ke da wuya bai tarar da shi ba sai ya tambayi jama'ar da suke nan sai ce ina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake wannan jama'a suka ce masa yayi nan wajen a lokacin nan abu musa ya ce sai na fita ina bin sawun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ina tambayar jama'a cewa ina kuka ga manzan Allah ya yi aka nuna masa cewa ya yi wajen ƙuba ya tafi ya shiga wata gona wadda ake kiranta da bi'iro aris wanda akwai wata rijiya a cikin wannan gona wanda wannan rijiya ita ce rijiyar da wata rana usman Allah ya kara masa yadda zoba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na hannunsa ya kuce ya fada wannan rijiya ta shahara da sunan kenan bi'iru aris a lokacin da abu musa al'ashari Allah ya kara masa yadda ya isa wannan gona da ya je sai ya zauna a kofarta bai shiga ba domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shiga wannan gona ne domin ya biya bukatarsa don haka abu musa sai ya zauna a kofa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gama biyan bukatarsa ya yi arwalla abu musa ya ce sai na tashi sai na shiga gunsa da na shiga sai na tarar da shi ƙadijiyar da sa'ala bi'ir aris manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zauna a kan dakalin wannan rijiya manzan Allah ya kware kwabrinsa ma'ana ya janye izarikinsa gyautansa sai ya zira ƙawahuwansa a cikin rijiyar abu musa ya ce fasallamtu alaihi man sarraftu sai na yi masa sallama da ya karɓi sallama sannan sai na juyo na dawo bakin ƙofa na zauna na ce la'akunan na bawwabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yau ya ce lalle ne na ɗau alkawali a yau zan zama ɗan tsaron ƙofa na manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hausawa suke cewa ana nan ana nan wato sai ga abubakar allah ya kara masa yadda wato ya iso bakin wannan gona lokacin da ya zo sai ya turo kofa abu musa ya ce sai na ce wane ne faƙada sai ya ce abubakar ya ce ni ne abubakar sai na ce masa alar silika bi a sannu karka shigo kenan sun mazahabtu faƙultu ya rasulallah haza abubakarin ya sta'azin abu musa ya ce sai na tafi wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na faɗa masa na ce ya rasulallah ga abubakar a ƙofa ba yana a ƙofa yana neman a bashi izinin shigowa manzan Allah sai ya ce i'izallahu wa bashirhu bil janna ce masa ya shigo kuma ka bashi albishir ka ce dan aljanna ne abu musa allah ikara masa yadda ya ce sai na gabato wajen abubakar allah yadda da shi na faɗa masa na ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka shigo kuma ya ce in faɗa maka cewa kai ɗan aljanna ne a lokacin nan abubakar allah yadda da shi sai ya shigo da ya shigo sai ya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zaune akan wannan dakalin rijiyar ya kware kwabrinsa ya zira kafafuwansa a cikin wannan rijiya abubakar sai ya koma damar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi zama irin zaman da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ma'ana ya zauna a kan dakalin rijiyar a damar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kware kwabrinsa kamar yadda ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi shi ma ya zira kafafuwansa cikin rijiyar sannan abu musa allah yarda da shi sai yake cewa sannan sai na dawo na ci gaba da zama ina tsaron kofa ya ce amma kafin na iso wannan gona da tarar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam na bar ɗan uwana a gida yana arwalla cewa zai tardo ni ya ce sai nake faɗa nake cewa in har allah na nihin ɗan uwana da alkhairi to ubangiji ta'ala zai zo da shi wannan gona inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki a yanzu tun daga abubakar ya zo ya nemi a bashi izinin shigowa an bashi izinin shigowa kuma an ce a gaya masa cewa shi dan aljanna ne don haka abu musa sai ya ringa gurin cewa ina ma a ce dan uwansa ya iso abu abu musa yake cewa ana nan sai ga wani mutum kuma ya zo wato sai ya ringa motsa kofa zai buɗa ya shigo sai na ce wane ne sai ya ce umar ya ce umar ibn al-khattab ya ce ni ne umar ɗan khattab sai na ce masa ala risilik bi a sannu sannan sai na koma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na masa sallama na ce ya rasulallah ga umar nan a kofa yana neman izinin shigowa yaya a ce ya shigo manzan Allah ya ce zallahu wa bashirhu bil janna ce masa ya shigo kuma shi ma ka ba shi albishir cewa ɗan aljanna ne na je wajen umar allah ya yadda da shi na ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da izinin ka shigo kuma ya ce in ba ka albishir ɗin cewa kai ɗan aljanna ne umar allah ya yadda da shi da ya shigo sai ya tarar da manzan allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar sun yi zaune akan wannan dakali na rijiya kowa daga cikinsu ya kware wato kwabrinsa kuma ya zira kafafuwansa a cikin rijiyar abubakar a damar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato umar sai ya zauna a hagunkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ma ya janye gyautansa ƙwabrinsa suka bayyana ya zira ƙafafuwansa cikin rijiya kamar yadda ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da abubakar sun yi abu musa ya ce na dawo ƙofa na zauna na ci gaba da zama zuwa jimawa sai wani ya iso ya ƙwanƙwara ƙofa ya turo ƙofa sai na ce wane ne sai ya ce ni ne usman ɗan affan sai na ce masa alari silika bi a sannu sai na je wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na ba shi labarin cewa ga abubakar nan ga usman nan a kofa yana neman izinin shigowa manzan Allah ya ce je kaka ba shi izinin shigowa ce ya shigo wa bashirhu bil jannati ma'a balwa tusibu ka ba shi albishirkin cewa dan aljanna ne kuma tare da wata musiba da wani bala'i da zai same shi a lokacin nan abu musa ya ce na dawo kofa sai na faɗa ma usman allah ya yadda da shi na ce mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka shigo kuma yana baka albishir cewa kai ɗan aljanna ne amma ka tabbata akwai wata musiba da za ta same ka alama daga cikin alamomin gaskiyar manzanci da annabta na manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin labari ne yake badawa game da abin da zai wakana gaba sanin abin da zai wakana nan gaba baya tabbata sai ta hanyar wahayi wahayi kwa ba kowa ba Allah yake ba sai annabi daga cikin annabawansa ko manzo daga cikin manzanni don haka bala'in da zai samu Usman a ƙarshen rayuwarsa wanda aka zo aka yi ca aka gama da shi shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bashi albishir cewa dan aljanna ne kuma akwai wani wata musiba da za ta same shi abu musa yake cewa wato lokacin da na bashi wannan labari da ya shigo usman sai ya samu cewa wannan rijiya da kalinta ya cika domin manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune abubakar ya zauna a damarsa usman ya zauna a hagunkinsa wannan umar ya zauna a hagunkinsa kenan shi usman bai samu ba inda zai kutsu shine yace fajalasa wijahahum min ash-shiqqil akhar sai ya koma gefe sai ya zauna yana mai fuskanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abokansa wato sa'id ibn al-musayyab Allah ya ji kansa sai yake cewa fa awwaltu haquburahum yace sai na fassara wannan zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da Abubakar da Umar Usman shi kuma ya koma gefe he na awwal na fassara wannan cewa wato kabarinsu ne me yasa saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya masa rasuwa an binne shi ne a ɗakin Aisha Allah ya yarda da ita sannan aka kawo Abubakar da Allah ya masa rasuwa aka binne shi a nan damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ɗakin Aisha Umar da Allah ya masa rasuwa bayan daman ya nemi izini na aisha cewa shi ma a zo a hada shi da abokansa aka zo aka binne shi daga hagunkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wannan daki na aisha shi kuma gawar usman da Allah ya masa rasuwa makabarta ta baki a a kai shi aka binne shi shi ne sa'idi ibn al-musayyam Allah ya ji kansa yake cewa sai na fassara wato wannan zama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi da abubakar da umar akan dakalin wannan rijiya ma'ana kabarransu ne shi kuma usman zaman da ya yi a gefe kabarinsa ne domin kabarinsa yana can makabarta ta baki'a wato ya dada a riwayarsa yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya umarce ni cewa in ci gaba da tsaron kofa a cikin riwayarsa yake cewa lalle usman Allah ya yarda da shi lokacin da manzon Allah ya bashi wannan albashir cewa dan aljanna ne kuma akwai wata musiba da za ta same shi sai ya ce Allahul musta'an ya ce ubangiji ta'ala shi da shi ake neman taimako ba a neman taimako da wani in ban da ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce mana iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kamar yadda manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana wa izasta'anta fasta'in billah amma mu san da cewa wani neman taimako ne wanda baya halatta sai da ubangiji subhanahu wataala shine duk abin da ka san babu wanda zai iya kawo maka taimako da agaji banda ubangijinka to baya halatta ka nemi taimako da wani banda Allah subhanahu wataala kamar yanzu misali mutum ne talauci ya dame shi akwai wanda ya sai yayi masa talauci ba wanda ya sai yayi masa talauci ko kuma kana cikin yanayi na rashin lafiya ba wanda ya isa yayi maka wannan rashin lafiya in banda ubangijin da ya halice ka to a irin wannan matsayi baya halatta ka nemi taimako da kowa in banda ubangijin da ya halice ka domin babu wanda yake da iko akan bukatar ka banda ubangijinka amma misali bahun hatsi ne zaka dauka baka iya dauka ka dora ba akan ka ba laifi kana iya neman taimako da wanda zai iya kama maka ya dora maka wannan ka nemi taimako ne da wani akan abin da yake da iko akan sa amma duk abin da babu wanda yake da iko a kansa banda ubangiji subhanahu ta'ala to baya halatta a nemi taimako da wani neman taimako da wani a irin wannan matsayi shirka ne a takaice wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata wannan yana tabbatar mana cewa ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adarsa a matsayin shi na shugaba ko mu ce shugaban duniya gaba ɗaya domin shugaba ne na dukkan halittu na Ubangiji subhanahu wata'ala tare da shugabancin da Allah ya masa baya da dan tsaron kofa me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya da dan tsaron kofa menene ya kai shi haka saboda tabbatar da adalci duk mutumin da ya zama adali duk shugaban da ya zamanto adali to wannan adalci shine zai tsare shi da izinin Allah da izinin Allah wannan adalci shine zai tsare shi amma shugaba in ya zama azzalimi ko soje ko soje miliyar 100 zai kawo da sunan su tsare shi wallahi ba zai tsaro ba bayan da za a yi tsaro adalci shine mai gadi daya daya wanda yake tsarabawa ya gama lafiya ya samu ubangiji subhanahu wataala lafiya dan haka zaka samu shugabanni waɗanda suka kwatanta adalci a cikin jama'ar su za ka ga jama'a suna son su suna kaunar su kamar za su goye su to abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya da dan tsaron kofa saboda adali ne saboda adali ne adalci shine da izinin Allah subhanahu wataala yake kare bawa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wasu ladubba na neman izini idan ka je gidan da ba naka ba baya halatta ka shiga a farko sai ka nemi izini kuma shi kanshi neman izinin yana da ladabi idan ka turo kofa ba shigowa ba za ka yi dakatawa za ka yi aje a tambayo ma izini in an tambayo maka izini in an ce ka shigo ka shigo sannan kuma a lokacin da za ka nemi izini sai ka ambaci sunanka sunan da aka fi saninka da shi a gida ka ce ni ne wa ne gane ko kamar yadda a nan abubakar aka tambaye shi wane ne sai ya ce ni ne abubakar da Umar ya zo aka tambaye shi wane ne sai ya ce ni ne Umar ibn al-Khattab Usman da ya iso wane ne sai ya ce ni ne Usman ibn Affan dan haka ladabi daga cikin ladabba na neman izini shine mutun ya nemi ya ambata sunan shi sunan da aka san shi da shi sannan kuma yana nuna mana baya halatta mutun ya kutsa kai ya shiga gidan da ba nashi ba dole sai an tambayo masa izini in an bashi izinin shiga ya shiga idan an ce masa ya koma kada ya samu damuwa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ladabtar da mu da wannan ladabi a cikin suratul nur ubangiji ta'ala ke fada ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutana ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai kar ku shiga gidan da ba naku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha sai kun yi sallama kun nemi izini ga masu gidan in an ce ku shiga ku shiga idan aka ce a'a a yanzu dai ba dama to ku koma kamar yadda ya faɗa a gaba wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum idan aka ce da ku ku koma ubangiji ta'ala ya ce ku koma komawar ita ce tafi alkhairi gare ku da ku shiga gidan jama'a ba tare da izinin su ba sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana duk wanda aka aiwatar da shi akan wani al'amari aka wakilta ka to baya halatta ka kaɗi gabanka ka aikata wani abu sai da izinin shi wanda ya sanya ka ya jibinta maka wannan al'amari misali idan ka kawo mutum da sunan cewa ɗan tsaron ƙofa ne to baya halatta ya ba wani izinin shiga gidanka dole sai da izininka kaga nan abu musa al'ashari allah ya kara masa yadda ya zama ɗan tsaron ƙofar manzan allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya shiga wannan gona amma da abubakar ya zo ya nemi izini da ya sallama ya nemi izini abu musa bai ba shi izinin cewa shigo tare da cewa ya san abubakar ne ga ya sirikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma abokin shi ne na kutu da kutu amma bai ce masa bai shiga sai da ya je ya tambayo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce masa ce mai ya shigo kuma haka Umar da ya iso kuma ya tabbata Umar minista ne na biyu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga ya sirikinsa ne shi ma amma bai ce masa bai shigo sai da ya je ya nema masa izini to wannan yana nuna mana duk wanda aka aiwatar da shi akan wani al'amari aka wakilta ka to baya halatta ka kaɗi gabanka ka ce ayi kaza dole sai da izinin shi wanda ya sanya ka sannan kuma wannan yana nuna mana fadula ta abubakar da umar da usman cewa 'yan aljanna ne kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari an gane ko gaba ɗayansu ukun na manzan allah sai da ya ce a ba su albishirkin cewa 'yan aljanna ne sannan kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da yake tabbatar mana cewa duk wani abu wanda zai faranta zuciyar ɗan uwanka mumini to ana buƙatar ka yi ƙoƙari ka ba shi albishir kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albishir ne ya ba waɗannan sahabbai nasa guda uku cewa ‘yan aljanna ne za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبقى علينا وخشينا أن يؤتقع دوننا وفزئنا فقمنا فكنت أول من فزئ فخرجت أبتجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت هائبا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف هائب من بئر خارج والربيع الجدول الصغير فهتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت, كنت بين أظهرنا فقمت فأبقعت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزئنا فكنت أول, فكنت أول من فزئ فأتيت هذا الهائل فهتفزت كما يهتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطانين عليه فقال اذهب بين علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وذكر الحديث بقوله رواه مسلم قوله الربيع النهر الصغير وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث وقوله اهتفظت روي بالراء وبالزاي ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول wato malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan hadisi ne daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa kunna qu'udan haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma fi nafar ya ce wata rana mun kasance muna zaune a gefen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tare da mu akwai abubakar da umar a cikin wata jama'a da ke zaune a wannan lokaci tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan yana nuna mana yadda sahabbai suke lazumtar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin su fa'idanci gwalagwalan da suke fita daga bakinsa ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don su fahimci hukunce-hukuncen ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajauta musu yake cewa muna nan a zaunan faƙamar rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama min bayani a zukurina wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya tashi daga cikinmu ya tafiyarsa fa abu ƙa'a alaina manzan Allah sai ya yi jinkirin dawowa muna zaune tare da shi sai ya tashi ya yi tafiyarsa sannan kuma sai ya yi jinkirin dawowa mi za a yi sai ce wa kashi na an yi kutaɓa a dunana sai muka ji tsoron kada a je wato a yi gaba da shi ba tare da mun ankara ba kar a je wasu makiya sun yi gaba da shi wafa zi'ina abu hurera ya ce sai muka firgita gaba ɗayanmu faƙumna muka tashi muka bazu manzan Allah ya gusa amma ya yi jinkirin dawowa me za mu iya fahimta a nan shi ne irin yadda magabatan ƙwarai sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yadda suke girmama shi suke ji da shi kaga suna zaune tare da shi ya tashi amma sai ya jinkirin dawowa wannan jinkiri da ya sai ya firgitar da su kada a je makiya sun yi gaba da shi to wannan yana nuna mana cewa ya zama wajibi mabiya su kula da shugabanninsu an gane ko su kula da shugabanninsu duk wani abu wanda yake naki na kyama to ya kamata su kyamace shi ga shugabanninsu kamar yadda anan suka yi kyamar cewa kada aje suka ji tsoron cewa kar aje fa an yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka shine suka ji tsoro yake cewa wa fazi'ina sai muka firgita fa qumna muka tashi yace fa kuntu awwala man fazi'a yace sai na zaman tuni ne farkon wanda ya firgita daga cikin jama'a shi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda farko a cikin wannan jama'a a wannan lokaci shine farkon wanda ya firgita ya ce kai jama'a mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama fa ya jima gaba ɗayan jama'a sai suka firgita suka tsorata ya ce fakarajtu abtagi rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama sai na fita ina neman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ina cigiyar shi a ina zan same shi ya ce hatta a taitu ha'iƙon lil'ansar libanin najiya ya ce har na isa wata gona daga cikin gonakan mutanen madina wanda gona ce ta wata kabila daga cikin kabilun madina su ne banun najjar wanda su banun najjar akhwali ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana dangin shi ne na wajen mahaifiyarsa yace fadurtu bihi yace sai na kewaye gonar hal ajidu lahu baban ko na samu wata kofa ta shiga gonar domin in shiga yace falam ajid yace ban samu kofa ba ya kewaye gonar gaba ɗaya ya ga ya samu ƙofar da zai shiga wannan gona bai samu wata ƙofa ba mi za a yi sai ya ce fa'iza rabi'un ya dukulu fi jaufi ha'idin min bi'irin harijo ya ce sai ga maka wata ‘yar ƙorama wato tana gudana tana shiga cikin wannan garka daga wata rijiya wadda take wajen garkar wata rijiya ce a wajen garkar to amma ga ƙorama daga wacce rijiya ruwa yana shiga cikin wannan garka sai marwaicin ya ce warrabi'u aljadwalus sagir idan aka ce arrabi'u shine aljadwalus sagir ma'ana karamar kurama kenan me za a yi sai ya ce fahata fastu ya ce sai na takure ma'ana ya matse jikin shi ya takure fahata fastu ya ce sai na takure jikina fada kaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na kutsa kenan ta ƙarƙashin shimgen wannan gona ma'ana ta inda wannan ruwa yake shiga ƙarƙashin wannan ilkurama ta nan kenan ya takura jikin shi ya matse ya kutsa ya shiga wannan gona ya ce na shiga wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙada sai ya ce abu huraira manzan Allah ya ce abu huraira ne faƙultu na'am ya rasulallah sai na ce ƙwarai ya manzan Allah ni ne da kaina ƙala sai ya ce masa ma sha'anuka mi ya same ka menene mi ya faru ƙultu sai na ce masa kunta baina a zuhurina fa kumta fa abu ƙata alaina ya rasulallahi ka kasance kana tare da mu a zaune kuma ka tashi kuma ka yi jinkirin dawowa fa kashina an tukuɓaɗa'a an tukuɓaɗa'a dunana don haka sai muka ji tsoron kada a yi gaba da kai ba tare da mun sani ba don haka fa fazi'ina sai muka firgita fakuntu awwala man fazi'a kuma ni ne farkon wanda ya firgita daga cikin jama'a nace kai manzon Allah fa ya jima bai dawo ba yace fa ataitu hazal haifa don haka sai na zo wannan gona fa hata faztu yace na takura jikina kama ya hatafi kama ya hatafizu sa'lam wato kamar yadda yanyawa ko kuma ka ce kamar yadda dila wato yake takura jikin shi ya ƙara tsawo idan yana so zai kutsa wani rami kaga kamar misali in ka ɗauki kamar kyanwa mage idan tana so ta ɗan shiga wani wuri wanda yake matsu-matsu za ka ga takura jikinta kuma ta meke domin ta yi ƙoƙarin yadda za ta samu ta wuce to haka abu hurera allah ya ƙara masa yadda ya takure jikinsa ta ƙarƙashin wannan shimge na garkar inda ruwa yake bi ta nan ya kutsa ya shiga ya ce wa haƙula inna su ra'i ya ce waɗannan jama'a wanda muke tare da su ga sunan su ma suna tafi suna neman ka faƙala sai manzan Allah ya ce ya aba huraira ya ce ya kai aba huraira wa a aƙwani na alaihi manzan Allah sai ya meko mun takalmansa faƙala sai ya ce iza habbi na alayya hatai ne manzan Allah ya ce tafi da waɗannan takalma nawa fa mallaki ta min wara'i hadal ha'idi duk wanda ka haɗu da shi bayan wannan gona manzan Allah ya ce duk wanda ka same shi bayan shimgen wannan gona ya shahadu Allah ilaha illallah yana shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu mustaikinan biha qalbu zuciyarsa kuma tana mai sakankancewa tana mai yarda da wannan kalima da ya furta da harshen sa fa bashiru bil janna bashi albashir cewa dan aljanna ne manzo Allah ya bashi takalman yace je ka duk wanda ka hadu da shi a bayan wannan gona in dai musulmi ne wanda yake furta kalma ta la ilaha illallah kuma ya yarda da ita ya amince da ita ya sakankance to ka faɗa masa cewa ɗan aljanna ne a takaice wannan hadisi yana nuna mana yanda wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kwaɗayi akan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya cewa ba sa so wani abu na ƙi na ƙyama ko mun kankantar shi a ce ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don haka da ya tashi ya yi jinkirin dawowa suka firgita suka bazu nemansa don kada a je wani abu ya faru bayan haka su ba su yi sani ba don haka kenan shi ne kamar yadda muka yi bayani ya kamata a ce jama'a ya zamanto suna bibiyar wato wanda yake shugaba daga cikinsu kenan ya zamanto suna bibiyar shi a duk lokacin da suka rashe shi kenan su yi bincike ina wane yake sannan kuma wannan yana nuna mana in ka aika ɗan aiki to ya kamata ka ba shi wata alama wadda za ta tabbatar da cewa kai ne takanas ka aiko shi kamar yadda a yau in ka aika ɗan aiki kake ba shi kardandace ka ce in ka je ka gwada ta kenan ni ne da kaina ba sako bane ba ni ne na aiko ka to don haka a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aika Abu Huraira na cewa duk wanda ya hadu da shi bayan wannan gona ya bashi albishir din cewa dan aljanna ne matukar ya faɗi kalma ta la ilaha illallah kuma zuciyarsa ta sakankance game da wannan kalma manzan Allah ya bashi takalman su ya rike ya je da su kenan dan su zamanto alama ce na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne tabbas ya aiko shi ya ba mutane albishir sannan kuma wannan yana nuna mana wato ita kalima ta la ilaha illallah tana wajabta ma bawa shiga aljanna a gobe kiyama amma da sharadi dole sai ya tsarkake ta da zuciyarsa ma'ana ya yarda da ita ya amince da ita babu wani kokonto tare da shi domin duk wanda ya faɗi la ilaha illallah in dai zuciyarsa akwai kokonto daidai da misƙalar zarra game da kalima ta la ilaha illallah to ba za ta amfane shi ba a gobe kiyama sunansa munafiki don haka ubangiji ta'ala ya mana sharadi yake cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun ubangiji ta'ala yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi kusan da cewa kadai mu'minai wato su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa sai ya ce sun malamiyar tabu sannan ba su yi kokonto ba a cikin imaninsu kaga munafikai me yasa ubangiji ta'ala ya kafirtar da su domin sun faɗi la ilaha illallah da halshe amma ba su yarda da ita ba da zuciyarsu don haka ubangiji ta'ala ya karyata su akan imanin da suka yi kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين daga cikin mutane akwai wanda yake fada yake cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da yini na alkiyama ubangiji ta'ala yace wa ma hum bimu'minina alhadi kuma ba mu'minai bane ba yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun su a iya ganin su kawai suna yaudara Allah ne kuma suna yaudara waɗanda suka yi imani game da bayyana kalima ta la ilaha illallah da suke akan harshensu ba tare da sun yarda da ita sun amince ta da zuciyarsu don haka can ubangiji ta'ala ya saukar da sura ta musamman wadda ta fallasa su ita ce suratul munafiqun ubangiji ta'ala ke fada idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ubangiji ta'ala na shaidawa na tabbatarwa lalle munafikai makaryata ne game da kalima ta la ilaha illallah da suka yi to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mustayqinan biha qalbuhu zuciyarsa tana mai sakankancewa da wannan kalima ya yarda da ita ya amince mata to ka tabbatar masa cewa dan aljanna ne ka bashi albishir sannan wannan kuma yana nuna mana ma'abuta tauhidi su ne suke kula da annabawa suke kula da salihan bayi don haka a farko su ne ya fi cancanta a ba su albishir kaga suna zaune da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya tashi jinkirin da ya kai tsaye suka firgita suka tashi suka bi baya don kada a je wato wani abu ya yi gaba da shi suka tashi suka bazu neman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to wannan shine abin da yake nuna mana sifa da ɗabi'a ta waɗanda suke da tauhidi su suke kula da annabawan Allah su suke kula da mutanen ƙurai wa'an ibn shumasata annahu qala حضرنا أمر بن العاص حضرنا أمر بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت حضرنا أمر بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق في سياقة الموت وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نؤد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق الصلاة لقد رأيتني وما أحد وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فليبايئك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط, تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أديك أنا أملأ عيني منه إجلال الله ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنّا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنهر جزور ويقسم لهمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي رواه مسلم قوله شنو روي بالشين المؤجمة وبالمهملة أي سبوا قليلا قليلا والله سبحانه أعلم نعم واتو malam ya zo mana da hadisin ibn shumasa Allah ya ji kansa yake cewa habarna amr ibn al-as radiyallahu anhu yace mun je wajen amr ibn al-as Allah ya kara masa yadda wanda amr ibn al-as jarimi ne daga cikin jarumai na sahabbai domin kumanda ne daga cikin kumandodin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin so da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan shugabantar da shi akan runduna ta yaki saboda jarumi ne kuma mutum ne wanda yake ya san salon yaki ibnu shumasa yake cewa mun je gunsa wa huwa fi siyaqatil maut wato yana cikin magagi wanda yake na mutuwa fa baka qawila wato amr ibn al-as sai ya fashe da kuka yayi kuka kuka mai tsawo wa hawwala wajhahu ila al-jidar wato sai ya juya fuskar sa wajen katanga bayan ya jima yana kuka sai ya juya fuskarsa yana kallon katanga maimakon kenan ya fuskance su faja'ala ibnuhu a lokacin nan ɗansa abdullahi sai ya haɗu ya ƙulu yana faɗa masa yana cewa ya abata ya ce ya baba kukan me kake amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kaza karka manta min manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baka albishir game da abu kaza ma'ana manzon Allah ya bashi albishir din cewa dan aljanna ne amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kaza shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai baka albishir game da abu kaza wata rana ya ce kai dan aljanna ne da dan shi ya lallashe shi game da waɗannan kalmomi fa aqbala bi wajhihi sai ya gabato mu da fuskar sa fa qala sai ya ce inna afdala ma nu'iddu yace lalle fiyayyen abinda muke tanadin sa mu mu'minai yace shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma da tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo ne na ubangiji fiyayyen abinda mumini zai yi tanadi a rayuwarsa shine kalma ta shahada wanda musulunci duk wanda ya same shi ya samu komai wanda ya rasa shi ya rasa komai ko da an mallaka masa duniya gaba ɗaya da duk abin da yake cikinta don haka babban hannun jarin mumini wanda ya kamata ya kula da shi ya himmantu da shi in ma takama zai yi tunƙahu to da wannan musulunci ya kamata ya yi tunƙahu ba da wasu kayan duniya ba shine anan yace inna afdala manu iddu bihi manu iddu ya ce fiyayyen abin da muke tanadin shi ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah ya ce shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma da tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama munzo ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka wani mawaki yake faɗa yake cewa abil islamu la abali siwahu izaftakharu bi bakrin aw tamima yake cewa abil islamu la abali siwahu izaftakharu bi bakrin aw tamim yace ni musulunci shine ubana yace ban da wani uba in ban da musulunci lokacin da mutane suke alfahari da kabilu ni cewa ni dan banu bakar ne ko kuma ni dan banu tamim ne yace a ni ban da wani uba wanda zan kai dangane yace in ba musulunci ba ma'ana shi babu wani abu da zai yi alfahari da shi yayi tinkaho da shi abin wanda yake sama da musulunci kenan koma wata danganta za ka yi tunkaho da ita to babu dangantar da za ka yi tunkaho da ita sama da musulunci to shi ne a nan ya ce ina afubala manu idu fiyayyen abin da mu muke tanadinsa ya ce shahadatu allah ilaha illallah wa annan muhammadin rasulullah sai ya ce inni kadukuntu ala a tsubakin salasin ya ce ya ku jama'a kusan da cewa na kasance da akan wasu halaye guda uku ma'ana na kasance akan wasu halaye guda uku lafazin aqbaq jam'i ne na tabak idan aka ce aqbaq wato shine hali kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa game da jinsi na dan adam la tarkabunna tabaqan an tabaq lalle ne dan adam zaka hau wani hali bayan wani hali zanguna da dan adam yake wucewa shine anan yace inni kad kuntu ala aqbaqin salas yace na kasance akan wasu zanguna guda uku ya ce zango na farko ya ce laƙadira aituni wa ma a haduna a shadda bukukan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama minni ya ce hali na farko na samu kaina ya ce wallahi ban san da cewa a duran ƙasa akwai daidai da mutum ɗaya wanda ya fi ni ƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a iya tunaninsa a duran ƙasa gaba ɗaya babu wanda ya fi shi kiyayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala ahabba ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltu yace wallahi kuma a duran kasa gaba ɗaya bana tsammanin akwai wanda ya fi ni son ya samu wata dama da zai gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da ni iya abin da nake fama kawai in samu damar da zan kare da shi yace falau mutu ala tilkal hali yace inda aka sake na mutu akan wannan hali yace la kuntu min ahlin nar yace wallahi da na kasance dan wuta ne me yasa ya mutu akan kafirci wanda ya mutu akan kafirci ban makawa makomar shi wukaci babu wani kokonto yace falau mutu ala tilkal hali yace wallahi da aka saki na mutu akan wannan hali yace la kuntu min ahlin nar yace wallahi da na kasance daga cikin yan wuta sai yace falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi lokacin da Allah ya saka musulunci a cikin zuciyata Allah ya haskaka zuciyata na musulunta wato na nihin musulunta ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai na je ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙultu sai na ce masa ubu suɗi yaminaka fali ubayi'ika na ce ya rasulallahi shimfiɗo mun hannunka na dama domin in yi mubayi'a da kai in yi caffa da kai in nuna na yarda na amince na gaskata ka a matsayin manzo kuma zan taimaka maka akan isar da sakon da ubangijinka ya turo ka da shi shine yace ma manzon Allah ubu sud yaminaka yace ya rasulullahi me komun hannunka na dama fali ubayi'ika dan in yi mubayi'a da kai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yayi mubayi'a da shi in dai namiji ne manzon Allah yakan hada hannun shi da nashi a jimke hannu ka nuna kayar da ka amince amma duk matan da suka yi mubaya'a da shi babu matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba hada hannu da ita kamar yadda Aisha Allah ya kara mana yadda Allah ya kara mata yadda ta rawaito mana a lokacin nan yace fa basaqa yaminu yaminahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shimfida hannun shi ya meko mu Amr ibn al-As yace fa qabadtu yadi sai na jimke hannuna sai na kibashi amma ba don girman kai ba da nuna isa saboda wata manufa ce faƙala sai ya ce malaka ya amur manzan Allah ya ce ya amur me yasa ka jimke hannunka ka janye faƙultu sai na ce a rattu an ashtarida na ce ya rasulallahi sharaɗi nake so in yi akan wannan mubaya'a da zan yi da kai ƙala sai manzan Allah ya ce ta shtaridu maza sharaɗin mine ne za ka yi ƙultu sai na ce masa an yi gufarali shar'ina shine a gafarta mun duk abin da ya gabata na laifuka na da nayi qala sai manzon Allah yace masa amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu baka san da cewa musulunci na ruguza duk abin da yake gabanin sa na laifi kaddar cewa mutun ya shekara 100 yana tabka ta'asa duk wani aiki na sako bai daina ba ran da ya musulunta wannan musulunci da ya gaba ɗaya ya ruguza duk laifin da ya na shekara 100 a ran nan shi da ɗan da aka haifa a ran nan matsayinsu ɗaya a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala daidai da misƙalar zarra na dattin zunubi babu tare da shi musulunci yana ruguza duk abin da yake gabanin shi na laifi don haka duk wanda yake cikin kafirci ko da ya zubar da jinin wasu ko da ya ci dukiyar wasu to in ya riga ya musulunta ba maganar abu baya duk abin da yake hannun shi ya zama nashi kuma duk jinin da ya zubar da shi ba maganar abu baya wannan musulunta da ya goge masa duk laifin da ya yi a baya shi ne manzan Allah ya ce masa amma alimta shin baka san da cewa annal islama shi musulunci ya hadimu ma kana qablahu yana ruguje duk abin da yake gabaninsa na laifi haka ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul a'raf kullin ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam ka faɗa ga waɗanda suka kafirce mu in har sun daina kafirci ubangiji ta'ala ya ce yi gufar lahun maƙar salam za a gafarta musu duk abin da ya gabata na laifukansu manzan Allah ya ƙara masa fa'ida ya ce wa annal hijirata ta hadimu maka na ƙablaha kuma hijira ita ma tana ruguza duk abin da ya kasance gabaninta duk wanda ya taso ya tarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama madina to duk laifukan da ya yi a baya ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe masa kuma bai takaita ba ga waccan hijira domin hijira ba ta taka burke har zuwa kiyama duk musulmin da yake raye a kasar da baya iya gudanar da addininsa kasar da ake tsangwamar shi to dole ne ya yi hijira ya kaurace ma wannan ƙasa ya je inda zai sake ya yi musuluncin shi kamar yadda ya kamata idan ya yi wannan hijira duk abin da ya aikata a baya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yafi masa wannan hijira ta wuruza duk wani laifi na shi da ya gabata sai ya ce wa annal hajji ya hadimu ma kana qablahu manzo Allah ya ce kuma ita ma hajji tana rubuje duk abin da yake gabaninta duk mutumin da ya je yayi hajji ya kyautata hajjinsa to ubangiji subhanahu wata'ala zai kankare masa duk abin da ya gabata na zunubi domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man hajja falam yarfus walam yafsu raja aka yaumi waladatu ummu manzon Allah yace duk wanda yayi hajji bai yi wata mummunar kalima a cikin hajjinsa ma'ana kamar zagi ko faɗin bakar magana da abin da ya kama da haka sai ce walam yafsu kuma bai yi rashin da'a ga ubangijinsa raja aka yaumi waladatu ummu zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi gaba ɗaya Allah ya wanke shi game da dattin zunubi wannan hadisi yana cikin sahihu muslim shine manzon Allah ya ce wa annal hajja lalle ita hajji ya hadimu ma kana qablahu tana ruguza duk abin da ke gabaninta amma wace hajjin ita ce alhajjul mabrur hajji wadda take karbabba hajji karbabba ita ce wadda aka yi ta da kyakkyawar niyya ka yi ta saboda Allah sannan kuma ka yi ƙoƙarin yin hajjinka a kan karantarwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka yi ta a ilmance bakin gwalgwado to wannan hajji ita ce ake kiranta alhajjul mabrur wadda ba ta da wani sakamako a wajen Allah a gobe kiyama banda aljanna kamar yadda yake faɗa al'umratu ila al'umra kafaratu lima bainahuma wala hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna shine manzo Allah yace masa wa annal hajja wato lalle ita hajji ya hadimu ma kana qablahu tana ruguza duk abin da yake gabanin ta na laifi ma'ana duk laifukan da mutun yayi gabanin haji in yayi haji in dai hajjin sa ta amsu to ubangiji subhanahu wataala ya yafi masa duk abin da ya gabata amr sai yake cewa wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi daga wannan lokaci babu daidai da mutum ɗaya a ban ƙasa wanda ya fi soyuwa a waje na sama da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wanda na fi so sama da shi wala ajalla fi aini minhu yace kuma babu wani wanda yake da girma da daraja da kima a ido na sama da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa ma kuntu udiku an amla'a aini minhu ijlalan lahu yace wallahi yau da nake muku wannan magana yace wallahi bana iya cika ido na wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda girmamawa da nake masa ma'ana bana iya daga ido in kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yanda yake girmama shi yace walau su'iltu an asifahu ma adabtu yace wallahi inda za a tambaye ni a ce in yi bayani game da sifar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yaya yake ya ce ma a ɗauktu ya ce wallahi ba zan iya siffanta shi ba saboda ƙimar da nake gani tashi da darajar da nake gani tashi a idona ya ce ba na iya daga ido in kalle shi inda wani yau zai zo ya tsaya ya ce in bayyana masa sifar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yaya yake ya ce wallahi ba zan iya bayyana masa ba ya ce li'anni lam akun amlaku aini minhu ya ce domin ni ban zamanto ba ina cika ido na gare shi ma'ana ba na iya daga ido in kalle shi sama da ƙasa ya ce ba na biyawa ya ce walau mutu ala tilka hali ya ce inda Allah ya ƙaddara mun mutuwa akan wannan hali ya ce larajautu an akuna min ahalil janna ya ce wallahi ina kauna ina fatar na zamanto daga cikin 'yan aljanna ni za mu iya ɗauka na darasi a nan shine yadda magabatan magabatan kwarai su ba sa ganin cewa sun hau tudun na tsira an gane ku ba sa ganin cewa sun hau tudun na tsira kaga fa ga halin da yake babu wani wanda yake so a doron ƙasa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma babu wani wanda yake da kima da daraja da martaba a idansa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yake ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajar shi da kimarsa baya iya daga ido ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace inda aka sake na mutu akan wannan hali yace wallahi ina kwadai ina kauna ina fatan na kasance daga cikin yan aljanna kaga bai ce bala kuntu min ahli aljanna da na zamanto dan aljanna saboda ita aljanna babu wani wanda zai ce shi dan aljanna ne aikin ka bai isa bai kai ka aljanna sai dai rahama ta ubangiji subhanahu wataala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake ce mana saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlihi manzan Allah a cikin hadisin yake cewa kusan da cewa babu daidai da ɗaya daga cikinku wanda aikinsa zai tsiratar da shi a ranar kiyama ma'ana babu ɗaya daga cikinku wanda zai tsira da aikin shi a ranar kiyama sabai suka ce ya rasulallahi ko kai yace wallahi ko ni aiki na bai isa bai tsiratar da ni a ranar kiyama in kasance dan aljanna in samu tsira game da gidan wuta yace illa an yatagammada ni Allahu bi rahmatin minhu wa fadli sai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa da jin kansa sannan ni ma zan sha to don haka a nan za mu fa'idanci cewa bai dace ba mumini a rayuwarsa ya ringa ganin cewa don ya yi wata ibada ya ringa ganin cewa shi ya hau tudun na tsira a ga ya mazan jiya yadda suke kaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka sadaukantar da rayuwarsu suka sadaukantar da dukiyarsu amma ba su yanke ba suka ce su ‘yan aljanna ne cayi da rajautu an akuna min ahalil janna ya ce inda na mutu a wannan hali ya ce wallahi ina kauna ina fatan na kasance daga cikin ‘yan aljanna amma da yake wancan aiki ne na kafirci wannan ba shakka duk wanda ya mutu akan kafirci makomar shi wuta ce amma duk wanda ya mutu akan musulunci ko da ya mutu akan wata kyakkyawan ƙarshe to sai dai a masa fatan ya dace da gidan aljanna amma ba maganar a yanke shakka a cewa na dan aljanna ne wanda wata rana sahabbai sun yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka musu birki wani sahabi an fita fagen daga yana fafatawa yana kai maza ƙasa makiyan musulunci sahabbai suka wuce da gawar shi sai suke cewa na an huta wani dan aljanna ne manzon Allah sai yake cewa kalla manzon Allah yace ko daya manzan Allah ya ce na gan shi a cikin wuta ma'ana yana ƙonuwa a sababin wata abaya da ya ɓuye riga ce fa a cikin ganima ta yaƙi ya ɓuye wannan riga ita ce ta kai shi wuta wani iya zubin lahi dukiya ce ta jama'a domin ganima dukiya ce ta jama'a riga ɗaya ce daga cikin ganima ta yaƙi wanda ganima ta yaƙi duk abin da aka samu tattara shi za a yi a wajen shugaba sai in an gama yaƙi sannan a raba ganima kowa a ba shi haƙƙinsa to kafin a gama yaƙi ana yaƙi ya samu wata riga a baya sai ya ɓoye ta bayan ya ɓoye wannan riga a kashe shi sahabai suna cewa ɗan aljanna ne mazan Allah ya ce kalla ya ce wallahi ba ɗan aljanna ba ne mazan Allah ya ce da idona na gan shi a cikin wuta a sababin wannan riga da ya ɓoye to a nan mutum ya ɓoye riga ta kai shi wuta ina ga wanda ya saci miliyan dubu ko dukiyar jama'a riga ce fa rigar duka nawa ce don haka cin kayan jama'a guba ne daga ci kayan jama'a daidai da dala mun faɗa mun maimaita gara ka ci miliyar dubu ta mutum ɗaya wannan yakan iya yafe maka amma in ka ci dala ta jama'a duk al'ummar da suke wannan ƙasa sai sun maka tsaye a ranar kiyama in wani ya yafe wani ba zai yafe ba don haka anan shine sai yake cewa wallahi inda na mutu akan wannan hali yace wallahi ina kauna ina fatan na kasance daga cikin yan aljanna yace thumma walina ashiya amma adari ma hali fiha yace bayan haka kuma sai na jibunci wasu abubuwa wanda ban san ba menene halina a cikin su na sha ko ba na sha ba domin bayan haka ya jagoranci al'amura waɗanda suke da dama har ma a ranar yakin da aka yi tsakanin aliyu da mu'awiya to yana daga cikin waɗanda suka fafata a wannan daga shi ne ya ce fa'iza an gane ko ya ce ban san ba menene halina saboda wasu abubuwa sun biyo baya wancan hali na farko dai ya tabbata ya ce inda ya mutu a cikin shi to ba shakka ɗan wuta ne wannan hali na biyu inda ya mutu a cikin shi to yana ƙauna yana fatan ya kasance daga cikin 'yan aljanna amma wani al'amari ya biyo baya shi ne ya ce kuma walina a shiya'a ya ce sannan mun jikunci wasu abubuwa na al'amuran jama'a ya ce ma adiri ma hali fi ha ban san ba mine ne halina a cikinsu na yi daidai ko ban yi daidai ba yaya al'amari na zai kasance a ranar kiyama sai ya ce fa'iza ana mitu ina muku wasiya in allah ya mun rasuwa ya ce falata su habanni na ihatun wala naru ya ce mai kukan mutuwa kada ta abuce ni duk wata mai kukan mutuwa ku fitar da ita daga cikin gidan nan kuma kar ta abuce ni wala narun ya ce kuma kada wuta ta abuce ni ta raka ni zuwa makabarta kamar yadda 'yan mushau suke ana raka gawa da kaskon turaren wuta ya ce kar wanda ya raka ni da kaskon turaren wuta haka suke ɗabi'a ce ba ta musulmi ba ta maguzawa in za a binne gawa a ɗauki kaskon turaren wuta ana raka gawa ya ce kar wanda ya mun haka sai ya ce fa'iza da fantumuni ya ce in kuka binne ni fashunnu alayyar turaba shannan ya ce ku ringa ɗan hira mun ƙasa a sannu-sannu kuna ɗan hirawa har ku binne ni ya ce sun ma'aƙimu haula ƙabari in kun gama ya ce ku tsaya a gefen ƙabarina ba ku zauna ba bai ce ba sun majalisu haula ƙabari domin ya san menene karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan binne mamaci in za a masa addu'a wannan addu'a a tsaye ake yin ta ba a zaune ba kamar yadda usman allah ya kara masa yadda yake cewa kanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iza faraga min dafnil mayyit waƙafa ala qabri wa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu tasbit fa innahu al'ana yus'al usman allah ya kara masa yadda yace manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan an gama binne mamaci manzon Allah yakan tsaya akan kabarin mamacin sai ya faɗa ga jama'ar da suka halarci wannan jana'iza manzon Allah ya ce ku roƙa ma ɗan uwanku gafara an gane ku ku roƙa masa samun tabbacin ba da amsa domin a yanzu ana yi masa tambaya cai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabrihi manzan Allah ya kasance idan ya gama binne mamaci yakan tsaya akan kabarin tsammanin ka manzan Allah ya tsaye sahabbai su tsugunna yanzu hadisi ne fa ya gabata abubakar da ya isko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan gona ya zauna a dakalin wannan rijiya ya kware kwabrinsa ya zira kawahuwan shi a cikin rijiya abubakar da ya shigo ya yayi zaman da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka Umar shi ma da ya shigo da ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga irin zaman da ya ya zauna a kan dakalin wannan rijiya ya kware ƙwabrinsa ya zira ƙawahuwan shi cikin rijiyar sai ya koma hagunkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi irin zaman da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya to don haka abin da yake sunna karantarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan gama binne mamaci in za a masa addu'a wannan addu'a a tsaye ake yin ta ba a tsugunna ba Allahumma sai dai in mutum yana da larura wadda ba zai iya tsayuwa ba ta wannan ya halatta ya tsugunna amma duk wanda zai iya tsayuwa ya yi wannan addu'a to tsugunnawa a nan bidi'a ne saba ma sunna ne a tsaye ake buƙatar a yi wannan addu'a shine usman ya ce mazan allah sallallahu alaihi wasallama in ya gama binne mamaci yakan tsaya a kan kabarin mazan allah sai ya ce ya ku jama'a ku roƙa ma ɗan uwanku gafara ku roƙa masa samun tabbacin ba da amsa domin a yanzu ana nihin yi yanzu tambaya za a masa ma'ana a yanzu ana nan za a yi masa tambaya kuma ga ya nassi ne na alkur'ani ubangiji ta'ala yake cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabr ubangiji ta'ala yace kada ka koma yin sallah ga ɗaya daga cikin munafikan nan da ya mutu har abada wannan dai da kai an gama amma nan gaba duk waɗanda na bayyana maka na munafikan nan duk wanda ya mutu karka yi masa sallah ubangiji ta'ala ya ce wala ta kuma ala qabrihi kuma karka tsaya akan kabarinsa shine mai jalalain ya ce lidu'a'i aw ziyara domin yi masa addu'a ko kuma ziyara kaga wannan yana nuna ashe in za a ma mamaci addu'a yin addu'ar nan a tsaye shine sunna tsugunnawa wannan sabanin sunna ne dan haka anan yace fa iza da fantumuni in kun gama binne ni idan za ku binne ni ya ce fa shunnu alayya turaba shanna ya ce ku ringa ɗan hira ƙasa kuna hirawa ya ce sun ma'aƙi mu haula ƙabar ya ce sannan ku tsaya ku tsaitsaya a gehin ƙabarina ku yi ta mun addu'a ƙadira ma tun haru jazurun ya ce gwalgwadon yadda za a soke raƙumi a feɗe a dadda tsanaban wani kusa mulamuha a da tsanaban araba gwalgwadon kenan zamani yadda za a soke raƙumi a heɗe shi a da tsanaban araba mun tambayi wani dan uwa yace a kadan yace a samu minti 30 a kadan a soke raƙumi a hede a datsa nama a kadan zai dau minti 30 yace hatta asta'anisa bikum yace domin na ɗebe kewa da ku da wannan addu'a da kuke mu ya ce wa an zura ma'uraji ubihi rusula rabi kuma in ga menene zan ba wato manzannin ubangiji na na amsa domin duk wanda aka binne shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana ubangiji ta'ala yakan turo mala'iku bi su zo su yi masa tambaya waɗannan mala'iku ya tabbata sunayensu a cikin sunna shine munkar da nakir kamar yadda yake cikin hadisin albara ibn azib za su yi 'yan tambayoyi guda uku tambaya ta farko man rabbuka tambaya ta biyu wa man nabiyuka tambaya ta uku wa madinuka farko su ce wane ne ubangijinka tambaya ta biyu wane ne annabinka tambaya ta uku menene addininka maza Allah ya ce mumini idan an ce masa wane ne ubangijinka sai ya ce rabbi Allah Allah shine ubangijina shine abin bautata idan an ce masa wa man nabiyuka sai ya ce nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi na shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan an ce masa wa ma dinuka menene addininka sai ya ce dini al-islam musulunci shine addini na a lokacin nan waɗannan mala'iku sai su ce masa daman ubangijinmu ya sanar da mu haka zaka bada amsa amsa mai dacewa don haka sai su ce masa koma ka kwanta ka yi bacci irin baccin sabon ango wanda ba wanda ke tada shi sai mafi soyuwar jama'a a wajensa ita ce amarya a lokacin na manzan Allah ya ce za a buɗa masa dausayi daga cikin dausayi na aljanna za a faɗaɗa kabarinsa iya ganinsa sannan aikinsa da yi na ƙwarai za a suranta shi ya koma mutum mai kyakkyawar fuska mai daɗin ƙanshi ya ci gaba da ɗebe masa kewa har izuwa yinin alkiyama idan kafiri ne ko munafiki shi kuma in an ce masa marrabu ka sai ya yi shesheka sai ya ce la'adari waɗannan mala'iku sai su kai masa duka da wata guduma ya yi ƙara wannan ƙara inda a ce mutum da aljan za su ji wannan ƙara da sun faɗi sun mutu wal'iyazu billahi sannan su masa tambaya ta biyu wane ne annabinka sai ya ce na ji dai mutane suna faɗar kaza ni ma na ci gaba da faɗa sai su ce masa ladin raita wala talaita kar Allah ya sa ka faɗa kuma kar Allah ya sa ka sani su ƙara kai masa duka a masa tambaya ta uku menene addininka sai ya yi shesheka ya ce shi bai yi sani ba su kai masa duka a lokacin nan sai a kuntata kabarinsa manzan Allah ya ce sai kashin haƙarƙari ya saba wani ya zubilla sannan za a buɗa masa rami daga cikin ramuka na wuta sannan kuma mummunan aikin shi da ya aikata a duniya za a kamanta shi ya zamanto wani mutum wanda yake dakon-dakon wanda yake mara kyau ga bakar fuska ga jan ido ga ɗoyi ya ci gaba da azautar da shi yana tsine masa albarka shi ma yana la'antar shi har zuwa yini na alkiyama to shine anan yace wa anzura ma uraji'u bihi rusul rabbi domin naga menene zan ba wato ma'aikan ubangiji na na amsa ma'ana mala'ikun da Allah yake turowa su ma bawa tambaya dan haka dai a takeice wannan hadisi malam ya zo da shi ne domin wannan gaba lokacin da ɗansa yake tunatar da shi yake cewa amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kaza yace baba yanzu manzon Allah bai baka albishir kaza bai ce ba kai kaza ne bai ce ba kai dan aljanna ne shine yace duka naji yace amma kun ji ga halin da nake ciki shi yasa wannan yana nuna mana in mutun ya zo hali irin hali na fitar rai to abin da ya kamata waɗanda suke zaune a kusan shi su ringa kokarin ambata masa irin kyakkyawar alaka shi tsakanin shi da ubangiji irin ayyuka na alkhairi da yi ba dan komai ba dan ya saka kwadayin jin kai na rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala domin duk wanda ya mutu a wannan hali yana kwaɗan jin kan ubangiji subhanahu wata'ala komin girman laifinsa Allah zai gafarta mashi ya kai shi aljanna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya sake ya mutu ba ce sai yana mai kyautata zato da ubangijinsa dan haka ake buƙatar mutum in ya shiga irin wannan hali a ringa bujiro masa ayyukansa na kwarai kai ne mai kaza kai ne fa kake yin kaza ubangiji ba zai tozartar da kai ba to a irin wannan zai sanya kwaɗayin rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya bar duniya akan wannan yanayi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi cewa sai Allah ya bashi abin da yake kwaɗayi yake kauna nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك